إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurin huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan zulqada hijira 1446 wanda ya daidai da ranar biyar ga watan biyar 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a wannan rana mun kira karatun da waiwaye saboda littattafai ne da mun taɓa karanta su a baya muka dawo muna maimaita karatunsu wanda a wannan rana ta litinin muna karatu ne a cikin littattafan aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na الشيخ العلامة محمد, محمد بن صالح الأسيمين عليه رحمة الله wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasitiya na shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wanda wannan ne zai zama majalisi na goma sha biyar a cikin jerin karatattukanmu na wannan littafi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora abinda ya fi ƙarfinmu Allah ya iya mana waɗanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga sharrinsu Allah subhanahu wata'ala kuma ya shiryar da su in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa ba ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana maganinsu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah subhanahu wata'ala karka jarrabe mu da abin da ya fi ƙarfinmu wa duk abinda Allah ya jarabce mu da shi ya ba mu ikon cin wannan jarabawar muna kan gaba da take magana akan alqawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi na asali a cikin sha'anin sunayen Allah wato sha'anin imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa inda a matashiyar in ba a manta bai ke cewa minal imani billah kuma yana daga cikin imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu yin imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi min ghairi tahrifin fi kitabi ba tare da tahrifi ba ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu aka yin imani da abin da manzansa ya sifata shi da shi min ghairi tahrifin ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل to wannan gabar ita muke kanta min gairi tahrifin wala ta'til wa min gairi takyifin wala tamthil to a can baya da yace min gairi tahrifin wala ta'til sai yake daukar wa'annan kalmomin ɗaya bayan ɗaya yake mana magana akan me ake nufi da su muna kan magana akan kalman tahrifi wanda ya ce kalman taharif shine at-taghyir canji taharif shine canza abu imma lafzi wa imma ma'nawi ko da ya zama taharif ne lafzi a canza lafazin ko ya zama ma'nawi a canza ma'anar wanda galibi an fi samun taharifi a wajen ma'ana to shi ahlus sunna wal jama'a ba sa yin wannan taharifin suna yin imani da abinda Allah ya siffata kansa da shi imaninsu kuma ya kukuta daga taharifi ba sa canza lafazi ba sa canza ma'ana ba sa yin wannan to akwai waɗanda suke yin taharifi in sun zo kan sunayen Allah da siffofinsa sai su yi taharifi amma kuma taharifin sai su kira shi da suna tawili sai su rikan wato kiran kansu da suna ahlut tawil su ne ma'abuta tawili domin su rikita mutane ya sa ba za su kyamaci wannan aikin da suke yi na taharifi ba domin in sun kira shi taharifi to kalman taharifi ba ta da wata ma'ana mai kyau kalman taharifi da zaran ka jingina kanka zuwa gare ta kace abin da ka aikata shine taharifi to kowa zai guji wannan aikin naka amma kalmar tawili ita tana da ma'anoni masu kyau tana da ma'anoni marasa kyau to sai suke kiran abin da suke yi da suna tawili shi yasa wasu malamai wanda suke yin bayani akan akida idan sun zo sukan ce min gairi ta'wilin maimakon min gairi tahrifin sai ce min gairi ta'wilin wala ta'til amma shi ibn taymiya sai yayi ta'abiri da tahrifi yace min gairi tahrifin wala ta'til ولا تغيير أبنه من غير تكييف ولا تمثيل الشيخ أسيمين الله يجيكن صدرهما أنا سيكي تشوى مالا ابن تيمية ياي تعبيري da taharifi a maimakon tawili saboda fuskoki guda hudu wanda mun ambace su a darasin da ya gabata a gurguje fuska ta farko lafazin at-tahrif yace shine lafazin da alqur'ani yazo da shi يحرفون الكلمة عن مواضعه ذاك أي تعبير أبو da abin da alkur'ani ya abbara masa shi ya fi dacewa shi zai fi bayar da ma'ana ta dalili na biyu kuma shi ne abin da ya fi nuni zuwa ga halinsu domin in ka kalli halinsu abin da suke aikatawa ta harifi ne ba tawili ba ne to a kira shi da suna ta harif shi ya fi kusa da adalci domin duk wanda zai yi tawili ba tare da wani dalili ba to baya daga cikin adalci a kira shi wanda ya tawili sai dai a sifata shi da abin da ya cancanta da shi shine a ce masa muharrif abin da ya aikata kuma a kira shi tahrifi yace fuska ta uku yin tawili ba tare da dalili ba wannan matane laifi ne banna ne batil ne ƙarya ne yin tarifi yin yin tawili ba tare da dalili ba wadan kuskure ne wanda yake zama wajibi a nisance shi a kyamace shi to idan mutum yayi tawili ba tare da dalili ba to ayi amfani da kalmar tahrifi akan abun shi yafi zama ablagh kuma shi zai fi sa a kyamaci abun a kyamaci abun fiye da amfani da kalmar tawili domin taharifi ba taharif ba wanda yake karbarsa amma tawili kalman tana da laushi zaka ga zuciya tana iya karba har ma ta shiga tana neman meye ma'anar tawili amma taharif ana fadarsa zaka ga zuciya tana kyama to idan ku haka ne a yi amfani da kalmar taharifi shi ya fi dacewa duk wani abu da ya saba masalaf to a yi amfani da kalmar taharifi a kansa shi ya fi dacewa fiye da amfani da kalmar tawili fuska na hudu ya ce an na ta'awila laisa mazmuman kullahu shi tawili ba abin zargi ba ne dukkansa ba abin zargi ba ne da aka yanka ce tawili kaga an ɗanyi sassauci domin ba kowane tawili ba ne yake zama abin zargi ƙalar nabi su sallama allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil manzo Allah ya ce wa ibn abbas allahumma faqihu fi din ya Allah ka fa'intar da shi ka fa'intar da shi addini wa allimhu at-ta'wil kuma ka sanar da shi tawil hadisin yana musnad din Imam Ahmad Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm kuma ba wanda yake sanin tawil mutashabihat sai Allah da kuma kafaffu a cikin ilimi famtadahum bi annahum يعلمون التعويل سألا يزرجي الراسخون في العلم da cewa su sun san tawili kenan akwai tawili mai kyau akwai mara kyau shi gaba da karatunmu ya ce wata awilu laisa kulluhu mazmuma shi tawili ba dukkansa ba ne yake zama abun zargi لأن التعويل له معان متعددة خبر شي تاويلي yana da ma'anoni masu yawa ya kunu bi ma'anar tafsir yana zuwa da ma'anan tafsiri wa ya kunu bi ma'anar aqibati wal ma'al yana zuwa da ma'anar ƙarshen abu da makomarsa wa ya kunu bi ma'ana sarfin lafzi an zahirihi kuma yana kasancewa da ma'anar karkatar da lafazi daga zahirinsa alif gaban farko ya kunu bi ma'anar tafsir tawili yakan kasance da ma'anan tafsiri ka ƙauli kathirin minal mufassirin kamar faɗar da yawa daga cikin malaman tafsiri inda ma yufassiruna al'aya a yayin da suka fassara wata aya ya ƙuluna sukan ce ta'awilu ƙaulihi ta'ala kaza wa kaza tawilin faɗin Allah ta'ala kaza wa shine kaza da kaza kamar ibn jarir at-tabari haka yake faɗa a tafsirinsa ثم يذكرون المعنى sannan sai su ambaci ma'ana آه وسمى التفسير تأويلا كذا سيكرا تفسيري دسونا تأويل لأننا أولنا الكلام صبر مني تأويل مغنى أي جعلناها أبن أي جعلناه يعول إلى معناه ال... إلى معناه المراد به من سنة مغنر yana komawa ko ya koma zuwa ga ma'anansa da ake nufi da ita to sai aka kira shi tawili saboda mun sanya magana zuwa ga ma'anarta da ake nufi da ita zaka sai mu ce wa ta'awilu hadha shine kaza ma'ana fassaransa ma'anansa da ake nufi da shi shine kaza da kaza da kaza zaka at-ta'wil yana zuwa da ma'anar mai at-tafsir wala yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa ahsana ta'wila ko a kalmar ta'awil kenan to ta'awil yana nufin ma'ana abin da yake mafi kyan fassara a cikin ayar to wannan shi ake cewa ta'awil bi ma'anar tafsir sannan ba na biyu ta'awil bi ma'ana aqibati shay tawili da ma'anar karshen abu wa hadha in warada fi talabin to wannan idan ya zo a abin da yake talab ne talab shine umarni ko hani duk ana ce masa talab to idan ya zo a abin da yake talab ne fata'awiluhu fi'luhu in kana amran to tawilinsa shine aiwatar da shi aikata shi idan umarni ne haka idan aka ce ka yi kaza to tawilin wannan shine ka aikata abu wa tarkuhu sannan kuma idan talab din na hani ne to tawilinsa shine barinsa in kana nahyan idan hani ne wa in warada fi khabar idan kuma ya zo ne abin da yake labari ne to fa ta'wiluhu wuqu'uhu tawilin labarin shine abkuwar abin nan da aka bada labarin sa abin da aka bada labarin sai ya faru shine tawilin sa zai bada misalai akan kowanne kenan duk wannan tawili ne da ma'anar aqibati shay karshen abu in talab ne to talab ko dai umarni ko hani idan umarni ne to kai abin da aka umarce ka shine tawili shine tawilin sa idan hani ne ka bar abin da aka hane ka shine tawilin sa idan kuma labari ne to labarin ya abku shine tawilin labarin abin ya faru kamar yadda aka bada labari misaluhu fil khabar misalinsa a wajen labari misalin tawili a wajen alkhabar ƙauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala hal yanzuruna illa ta'awila yawma ya'ti ta'awiluhu yaqulu allazina nasuhu min qabl kad ja'at rusulu rabbina bil haqq shin akwai abin da suke jira ai ba wani abin da suke jira face tawilinsa to me ake nufi da tawili anan me ake nufi da shi anan shine karshen al'amarin abkuwar al'amarin da aka ba su labari ba abin da suke jira sai abkuwar abin nan da aka ba su labari ba abin da suke jira sai abkuwarsa faruwarsa to yau mai yati ta'awiluhu a ranar da abkuwar nasa zai zo ya qulu allazina nasuhu to wa'annan da suka manta shi za su ce wanda suka manta shi min qablu daga can farko a duniya za su ce kad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya sun faɗi labari kuma gashi ya abu kamar yadda suka bada labari a suratul a'raf aya ta 53 fal ma'ana sai zama ma'anar ma yanzuruna haula illa aqibata wa ma'ala ma ukhbiru bihi ba abinda wa'annan suke jira face karshe da kuma makomar abinda aka ba su labari game da shi yadda abin abkuwar abin faruwarsa yau ma يوم يأتي ذلك الخبر المخبر به أرانا دا أبن نند أكباية دا لابادي جمد الشيزي زو يقول الذين نسوه من قبل ودن سكمان تاشي دا كان فرقو زاسو چي قد جاءت رسل ربنا بالحق حقيقة من ظنن أبنجي جمسن زو دا غسكيا تو كاغنن آه تعويلي يازو دا ما أنرمي الآقبة آقبة الشيء ومآله ومنه قول yusufa alaihi salam daga wannan akwai fadar annabi yusuf alaihi salam lamma kharra lahu lamma kharra lahu abawahu wa ikhwatuhu sujjadan lokacin da mahaifansa guda biyu uwa da uba da yan uwansa suka fadi suka masa sajada qala sai ce hadha ta'wilu ru'yaya min qablu kaga wannan shine faruwar ko abkuwar fassarar mafarki na da na gani daga can farko saboda a can baya yayi mafarki ko inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidi to naga tauraro 11 da rana da wata suna mun sajada to sai ce wannan shine fassarar abinda na gani suratu yusuf aya ta 100 ma'anarsa hadha wuqu'u ru'yaya wannan shine abkuwar mafarkina li'annahu qala dhalika ba'da an sajadu lahu saboda ya faɗi wannan ne bayan sun masa sajada to wannan misalinsa a cikin abin da yake khabar ne kenan wa misaluhu fi talab misalin tawili a cikin abin da ya shafi talab qawlu aishata qawlu aishata radiyallahu anha fadar aisha yadda Allah ya tabbata gare ta tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah ya kasance yana yawan fada a cikin ruku'insa da sujudarsa ba'da an unzila ba'da an unzila alaihi qawluhu ta'ala bayan an saukar masa da fadin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo da kuma budi ya zo daga Allah aka samu fatahi aka yi nasara a suratul nasr aya ta 1 to lokacin da wannan sura ta sauka ta ce yuksiru an ya ƙula fi ruku'ihi wa sujudihi mazala sai yake yawaita faɗa a cikin ruku'insa da sujudarsa yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli tsarki ya tabbatar maka ya ubangijinmu haɗe da gode maka ya allah ka gafarta mu sai ta ce ya ta'awwalul qur'an me take nufi da tawili ana ay ya'malu bihi ya ta'awwalul qur'an yana yin aiki da alqur'ani da abinda alqur'ani ya bashi umarni ya ta'awwalu anan ai ya amalu ya amalu bihi ya amalu bil qur'an hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi to kaga wannan shine ma'anar wato tawili idan labari ne abin nan idan umarni ne idan kuma hani ne barin abun ka bar abun to shine shine tawilinsa sa جيم المعنى الثالث للتاويل معنى تأكو تتاويل معنى تأكو تتاويل يكي دشي شين صرف اللفظ عن ظاهره شين كركة لفظي دق ظاهر انسا وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم وأن النوع yana kasuwa zuwa ga tawili wanda yake abin yabo da kuma tawili wanda yake abin zargi fa'in dalla alaihi dalilun fahuwa mahmudun idan aka yi tawili aka samu dalili ya yi nuni zuwa ga wannan tawilin wannan abin yabo ne wa ya kunu min alƙismin awwal sai zama ya shiga daga cikin kasan farko kenan wa huwa tafsir wanda shine tafsiri wa in lam yadulla alaihi dalilun amma idan ba wani dalili da ya nuni zuwa gare shi fahuwa mazmumun wannan tawilin ya zama abin zargi wa ya kunu min babi tahrif to sai kasance ya shiga daga babin taharifi wanda muke magana a kansa walaysa min babit ta'wil baya daga cikin babin tawili wa hadha thani to wannan nabiyun wannan na biyun tawili ba tare da dalili ba wanda yake zama taharifi huwa alladhi daraja alaihi ahlut taharifi fi sifatillahi azza wajal shine wanda ma'abuta taharifi suka saba da shi suka saba da shi a cikin sifofin Allah daraja sukan ce daraja fulanun ala fi'li kaza wani ya saba da aikata kaza ai itadahu منذ فترة shine ya saba da shi tun lokaci mai tsawo a baya sai a ce daraja alaihi ya saba da shi to wannan shine abinda abinda yan tawili ko yan taharifi suka saba aiwatarwa game da game da siffofin Allah tawili wanda yake zuwa da ma'anan taharifi saboda tawili ne da za a yi shi ba tare da dalili ba misaluhu misalin irin wannan tawilin da yake zama taharifi qauluhu ta'ala wanda kuma ko kuma wanda asalinsa shine tahrifi shine fadin Allah ta'ala ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama akan al-arshi ya daidaita suratu taha aya ta biyar zahirul lafzi anna Allah ta'ala stawa alal arshi zahirin lafazin ayar shine Allah ta'ala ya daidaita akan al-arshi istaqarra alaihi ya tabbatu akan sa wa ala alaihi ya daukaka akan sa wannan shine zahirin lafazin fa idza qala qa'ilun to idan wani mai fada yace ma'ana stawa istawla ala al-arsh ma'anan istawa shine istawla ala al-arsh istawla ala al-arsh ma'ana ya ibanna ya samu iko akan al-arsh ya mamaye shi ya zama karkashin ikonsa ya zama mallakarsa haka suke faɗa masu tawili kamar da da kamar dai da ba mallakarsa bane daga baya ne ya kwace shi duk da aka ce abu ya zama mallakar ya zama mallakar wani me yake nufi da ba mallakarsa bane eh amma daga baya eh sai ya kwace shi sai ya zama mallakarsa kaga wannan ma ma'anan ma ba ta da kyau to idan wani ya ce ma'anarsa kenan fa naqulu sai mu ce haza ta'wilun indaka kai a wajenka wannan sunansa tawili li'annaka sarafta lafza an zahiri saboda kai ka karkatar da lafazi daga zahirinsa lakin hadha tahrifun fil haqiqa amma in mun koma bisa ga haqiqa wannan tahrifi ne li'annahu ma dalla alaihi dalilun domin ba wani dalili da ya nuni zuwa ga wannan daga alqur'ani ko sunna ko daga daga alqur'ani ko daga sunnar manzon Allah ba wani dalili da ya nuni zuwa ga wannan bali dalilu ala khilafihi bar ma abinda dalili yake nunawa sabanin abinda ka faɗa sabanin abinda ka faɗa shine abinda dalili yake nunawa yace kama sayati insha Allah kamar magana akan wannan zai zo can gaba in Allah ya so can za mu je mu daddale bayani in Allah ya so akan wannan akan magana ar-rahmanu al-arshi stawa nan misali kawai yake badawa misali kawai yake badawa kaga yayi ta yayi tahrifi amma yana kiransa tawili to wannan taharifi ne me yasa yayi tawili ba dalili yayi tawili babu dalili to kaga wannan sunansa taharifi ba sunansa tawili ba domin ko da zai kawo dalili zaka ga na kanzan kurege ne kawai cewa zai in muka ce Allah ya daidaita to mun kamanta shi da dan adam dan haka kaza to za a tambaye ka kai da Allah rayayye ne zai ce eh to dan adam fa raye ne ko ba raye zai ci shi ma raye ne to ya aka yi kai ma ka kamanta shi ka yadda Allah sami'un ne eh na yadda sami'un ne kamar misali in ba ash'ariye ne ya yadda da sifofi guda bakwai hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhalika sam'u wal basar ya yadda da hayyun rayayye ne alimun mai ilimi ne qadirun mai kudura ne hayyun alimun qadirun wace wal kalamu lahu yace kuma yadda yana magana iradatun kuma yadda yana da irada wa kazalika sam'u wal basaru haka kuma ya yadda Allah yana ji yana gani to shi ma dan adam kuma yana ji yana gani to me yasa nan ka yarda Allah yana ji yana gani kuma dan adam yana ji yana gani nan ne ba za ka yarda ba kaga da wannan mu'tazila suka kayar da asha'ira tunda kun yarda da guda bakwai to kun daura kanku tunda su kun ba su yarda da ko guda ba su su mu'tazila ku da kuka yadda da guda bakwai ai shikenan ku kun daura kanku dalili ne akan ku yadda da sauran ma to duk bayani akan wannan zai zo insha Allah kenan sun yi tawili amma ba tare da dalili ba dalilin da suka kawo ba karɓaɓɓen dalili bane ba fa amma qawluhu ta'ala ce amma fadin Allah ta'ala da yace ata amrullahi fala tasta'jilu al'amarin Allah ya zo da haka kada ku yi gaggawa kar ku yi gaggawar zuwansa al'amarin Allah ya zo da haka kar ku yi gaggawar zuwansa ku gane ibara ya zo kar ku yi gaggawar zuwa ya nuna bai zo ba kenan kenan ya zo nan ana nufin mai zai zo me dalilin da yasa muka ce ana nufin zai zo sa an ce saboda an ce fala tasta'jiluhu wannan ita ce dalili da ya nuna to a taɗin can ana nufin zai zo ba ya zo ba haka wannan dalilin a ƙur'ani ne aka same shi ba zuwa can aka yi ana ta sa ana ta zagaye-zagaye ba da aka yi ce anan fa ma'ana a ta amurullah ma'anar a ta amurullah ai saya a ti amurullah al'amuran Allah zai zo fa haza mukhalifun li zahirin lafzi to wannan fassarar ta saba wa zahirin lafazi don lafazin cewa a ta mu kuma nan muka ce sayati kaga ya saba wa zahirin lafazi lakin alaihi dalilu sai dai wannan tawilin yana da dalili wa huwa qawluhu dalilin shine fala tasta'jilu kar ku yi gaggawar zuwansa kar ku nemi gaggawar zuwansa wannan shi ya nuna kenan zai zo ake nufi ba wai ya zo ba to amma me yasa aka ce ya zo dan a nuna duk abin da zai zo to me zuwa ne kamar ya zo ne Allah yakan yi wannan abin da bai zo ba sai a nuna kamar ya zo sai a ce wanda ya aikata kaza dakhala aljanna ya shiga aljanna bai ma bai shiga ba amma sai a ce ya shiga aljanna mai ake nufi tabbas zai shiga kamar tabbaci ake bashi zai shiga kamar ma ya shiga ne ko mu asalin zancen mu muna amfani da wannan akan cewa ne in ka je gida ka dauko kaza ka yi kaza ya ce an gama to da Allah an gama ba a gama ba ma fara ba amma ya ce an gama me yake nufi ma'ana dai ba ba ba makawa sai zai aikata yawwa ko shakka ba to shi ma irin wannan ne kenan wannan ce wanda ya an gama ba za mu ce makarecin banza ba kai abu zaka ce an gama ba za mu faɗi wannan ba saboda akwai karina da take nuna cewa yana nufin zai aiwatar to shi ma irin sa ne ana to irin wannan tawilin ba abin zargi bane yana zuwa ne da ma'anan tafsiri ba ma'anan tahrifi ba wa kadhalika qawluhu haka kuma faɗin Allah da yace fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan ka karanta alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaitan jefaffe a suratul nahl aya ta 98 aka ce idan ka karanta sai ka nemi tsarin Allah ai idza aratta an taqra to sai mu fassara shi idan kayi nufin zaka karanta qur'ani to kai isti'aza وليس المعنى ba wai ana nufin iza akmaltal qira'ah idan ka kammala karatun qur'ani kul a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba haka ake nufi ba me yasa li'annana alimna minas sunnah saboda mu mun sani daga sunnar manzon Allah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi annabi idza arada an yaqra idan yayi nufin zai yi karatun qur'ani isti'aza billahi minash shaitanir rajim a lokacin ne yake neman tsari la idza akmala alqira'a ba wai idan ya kammala qira'a bane yake yin isti'aza fattawilu sahihun da ka tawili da muka yi a nan muka ce fa iza qara'ta ma'ana idza aratta an taqra'a tawili ne sahihi saboda me saboda akwai dalili dalilin kuma daga manzon Allah shi idan yazo zai karanta Qur'ani sai muka gane muka lura sai sai ya isti'aza yake farawa ba sai ya zo karshe ba mun fahimta shi yasa su zahiriya da suka ce su da zahiri suke aiki yan zahiriya su sai mutum ya gama karatun ƙur'ani kaf wani ce a'udhu billahi minash shaitan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan ya gama eh yan zahiriya ba saboda an ce za qara'ata in ka gama karatu da haka wannan tawilin sahihi ne saboda akwai dalili وكذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه حكى فدر أنس بن مالك الله يددشي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء من ظل يكسن شيء إذن يشق بناكي قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث yakan ce ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaidanu maza da mata hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi tirmizi na sayi ibn majah ahmad a gurire da yawa imamu darumi duka sun fitar da shi yace to fa ma'ana iza dakhala ma'anar iza dakhala idan ya shiga shine iza arada an yadkhula idan manzo Allah ya nufin zai shiga ban daki to lokacin da yake yin addu'ar ba wai idan ya shiga ba hadha at-ta'wil alladhi dalla alayhi ad-dalil as-sahih wannan shine fassara wanda dalili ingantacce yayi nuni zuwa gare shi ko kuma na yi tsallake fa ma'ana idza dakhala idza arada an yadkhula ma'anan idan ya shiga ma'ana idan yayi nufin zai shiga li'anna dhikrallah la yaliqu dakhila hadha al-makan saboda ambaton Allah baya dacewa a yi shi a cikin wannan guri shine ban daki فلهذا حملنا قوله إذا دخل ala iza arada an yadkhula shi yasa maka dora maganar Anas dan Malik da yace iza dakhala idan ya shiga yana nufin iza arada an yadkhula idan yayi nufin zai shiga haka ba sai ka shiga ban daki bane zaka yi ta Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is kafin ka shiga ne hadha ta'wilu alladhi dalla alayhi ad-dalil as-sahih wannan ko kuma hadha ta'wilu alladhi dalla alayhi ad-dalil sahihun to wannan tawili wanda dalili ya yi nuni zuwa gare shi kaga ingantaccen tawili ne wala ya'du an yakuna tafsiran ba zai zanto ba face ya kasance tafsiri yanzu ka ce la ya'du da larabci ai laisa illa la ya'du an yakuna duka da yake da laisa illa an yakuna kaza duka ma'anan su daya wala ya'du an yakuna tafsiran ma'ana laisa illa an yakuna tafsiran ba zai zama ba face ya zama mai tafsiri ne ga waccan ga waccan magana amma ba za a kira shi taharifi ba لذلك قلنا شيء سامك إن التعبير بالتحريف عن التعويل ين تعبيري ده كلمة التحريفي عن التعويل ده تاويلي الذي ليس عليه دليل صحيح أو لا irin tawilin da bai da dalili ingantacce ko akwai dalilin amma dai na kanzan kurege ne ba ingantaccen dalili ba ne to kiran wannan tawilin da suna tahrifi shi yafi zama aula لأنه الذي جاء به القرآن صبر الشين لفظ عند القرآن يزود شي يحرفون الكلمة عن مواضعه نديكنا ولأنه ألصق بطريق المحرف كما شين يفداتي و يفدنفري و da hanyar wanda ya tahrifin ma'ana shi ya fi nuni zuwa ga halinsa kuma faɗar haka shi ya fi kusa da yi masa adalci wali annahu ashaddu tanfiran an hadhihi at-tariqa al-mukhalifati li tariqi salaf kuma kiransa da suna tahrifi shi ya fi tsananin tsoratarwa da korewa daga barin wannan hanyar da ta saba wa hanyar salaf in aka kira shi tahrifi shi zai sa mutane su guji wannan hanyar da ta saba wa hanyar magabata sannan wali anna tahrifa kullahu mazmum kuma saboda shi tahrifi duk wali anna tahrifa kullahu mazmum shi tahrifi dukkan sa abun zargi ne bi khilafi ta'wil sabanin tawili fa'inna min huma ya kunu mazmuman wa mahmuda daga tawili akwai wanda yake zama abin zargi akwai wanda yake zama abin yabo fai kunu ta'abiru bi tahrifi aula to sai ya kasance ta'abiri da kalmar tahrifi shi yafi dacewa min ta'abiri bi ta'wil fiye da yin ta'abiri da kalmar tawili min arba'ati awjih aw awjuhin ta fuskoki guda hudu nan da muka ambata to yanzu ya kare da maganan wala tahrif ko min gairi tahrifin sannan yace me wala ta'til zamu tabbatar wa Allah sifofi da ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa min gairi tahrifin ba tare da tahrifi ba mun ji me tahrif sai ce kuma wala ta'til mun ba tare da ta'tili ba التعتيل بمعنى التخلية والترك شي تعتيل يكن زو da ma'anar تخلية wofintar da abu wattarki da kuma barinsa ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa bi'irin mu'attala da kuma wata rijiya wadda take wofintacciya da aka yi watsi da ita aka daida amfani da ita suratul hajji aya ta 45 ay mukhallan wa matruka wata rijiya wadda take wofintacciya wacce yake an barta an daina amfani da ita wal muradu bit ta'til to abinda ake nufi da ta'tili anan inkaru ma athbata Allah li nafsihi min al-asma'i was sifat shine inkarin abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sunaye da sifofi mutum ya yi inkarin wannan sawa'un kana kulliyan aw juz'iyyan sawa'un inkari ne kulli kamar na mu'tazila da jahmiya su su kore gaba ɗaya su yi inkari aw juz'iyyan ko kuma wani bangare kamar ta'tilin asha'ira da maturidiyya wa sawa'un kana dhalika bi tahrifin aw juhudin kuma sawa'un ka kore wa'annan sifofin ko sunayen da sifofin ta hanyar taharifi ne ko ta hanyar karyatawa taharifi mun gama magana a kansa juhudi kuma shine ka karyata ka ce sam Allah baya da wannan sifar ka karyata Allah baya da ita kawai ya ambace ta ne majazan ba alal haqiqa ba ko kuma ya ambace ta ne kawai da abinda hankalinmu zai gane amma ba wai dan yana da wannan sifar ba wanda ga wannan juhudi ne هذا كله يسمى تعطيلا to wannan dukkan sa ana kiransa ta'tili fa ahli sunnati wal jamaa to ahli sunna wal jamaa la yu'attiluna ay yasmin min asma'illah ba sa kore ba sa tube duk wani suna daga cikin sunayen Allah aw ayya sifatin min sifatillah haka ko ba sa tube ko kore kowace sifa daga cikin sifofin Allah wala yajhadunaha ba sa qaryatawa bal yuqirruna biha iqraran kamilan tabbatar da wa'annan sunayen da sifofin suke yi tabbatarwa cikakkiya fa'in ƙulta idan ka yi tambaya ka ce malfar ƙubai na ta'atili wata harif kaga gurin ha yawwa to rubutun za ka kallo ba ni ba fa'in ƙulta idan ka ce malfar ƙubai na ta'atili wata harif menene bambanci tsakanin ta'atili da taharifi menene bambanci tsakanin biyu kulna sai mu ce at-tahrifu fi dalil shi tahrifi yana faruwa ne a cikin dalili a karkatar da dalilin ko lafazin ko ma'anar wa ta'til amma shi ta'tili fil madlul yana faruwa ne a cikin abinda dalilin yayi nuni zuwa gare shi dalili ya nuna cewa Allah yana da sifa kaza to sai ka je sai ka ce wannan sifar babu ita an fahimta to wannan shine ta'tili shi ta'til yana faruwa fil madlul a cikin abinda dalilin yayi nuni zuwa gare shi ya nuna samuwarsa to kai kuma sai ka kore samuwar abu baka kore dalilin ba amma kuma sai ka kore abinda dalilin ya nuna fa masalan alal misali idza qala qa'ilun idan wani mai fada yace ma'ana qaulihi ta'ala ma'anar fadin Allah ta'ala bal yadahu mabsutatani bal hannayensa guda biyu shimfidaddu ne a shimfida suke suratul ma'ida aya ta 64 ai ma'ana bal kuwatahu sai ce ma'anan yadahu shine kuwatahu karfinsa guda biyu kaji wani irin tawili eh karfin nasa ma har guda biyu ne ba karfinsa guda biyu mabsuta tani a shimfiɗe suke su su biyun haza muharrifun lid to kaga wannan yayi taharifin mai dalili na farko karan farko wa mu'attilun lil muradi sahih kuma ya kore muradi sahihi abinda ake nufi da dalilin abinda dalilin yake nuni zuwa gare shi nuni wanda yake sahihi shi ma ya kore shi li'anna al murada al yad al haqiqiyya domin abinda ake nufi a cikin dalilin shine hannu na haƙiƙa irin nashi wanda ya bar wa kansa sani faqad attala al ma'na al murad to shi da yazo sai ya kore ya tuɓe wannan ma'anar da ake nufi ya wofintar da ita ya kore ta wa asbata ma'ana wa asbata ma'ana ghairil murad sai kuma ya tabbatar da wata ma'ana wadda ba ita ake nufi ba daga laifi biyu kenan ya kore wadda ake nufin kuma ya tabbatar da wadda ba ita ake nufi ba kamar da ya fi Allah sani wa idha qala idan yace bal yadahu mabsutatani wannan na farko kenan wanda zai tawili dan suna fassara al yadan bil quwa ko su fassara shi da iko shi yasa nan kake muna ji a gidan radio idan mutum dan bid'a ne yazo ya zai fassara hadisi wallazi nafsi biyadihi sai ce na rantse da wanda raina ke ga ikonsa haka haka suka ji wa fassara naji wani malami Allah ya masa rasuwa kwanakin baya a zandar shi ma haka yake fassara to daga nan da suka koyo wannan fasar Allah ji kansa da rahama yana cewa na rantse da wanda raina ke ga ikonsa a wannan tawili ne ba sa son su ce na rantse da wanda raina ke ga hannunsa yawwa to ya suna fassara shi da iko ko su fassara shi da kuwa to wanne za mu ɗauka ikon ko kuwar shi ne matsalar ma idan sun zo tawilin kuma sai su yi saɓani kuma ya zama kowa nashi daban kuma to nawa za a bi to wannan kaga dangance da masu abin nan kenan ta'atili kenan wa idza qala idan kuma yace bal yadahu mabsutatani yace bal ba haka bane wannan bal din idrab ne ibtali wato an kore abin da aka faɗa a baya suna ta yadullahi maghlula hannun Allah kuntace take shine Allah yace bal ya kore wannan magana yace yadahu mabsutatani hannayen Allah a shimfiɗe suke to sai ya ce la adiri ban san ma'anar ba ufawwidul amra ilallah zan fawwala al'amarin zuwa ga Allah wani ana ke so al-mufawwida ya ce la uthbitul yada al-haqiqiyya ba zan tabbatar da hannu ta haƙiƙa ba walal yada al-muharrifu ilaiha lafz kun ba zan tabbatar da hannun da lafazin ya karkatar da ma'anar hannu zuwa gare ta ba ma'ana ba zan tabbatar da iko ko kuma ƙarfi ba ba zan ce ƙarfi ba ba zan ce kuma hannu ba akwai almu'attila masu faɗa ni dai ba zan ce hannu ba sannan ba zan ce ba zan faɗi lafazin da wancan mai taharifin ya ambata ba wanda shine ƙarfi ko kuma iko na ƙulu yace sai mu ce haza mu'attilun waɗai shi ma mu'attili ne وليس بمحرف سيدي شيبا محرفي بني شيبا محرفي بني أما معطل لي لأنه لم يغير معنى اللفظ بذاب مش محرف با سبب بيتنز معنى اللفظ با ولم يفسره بغير مراده قم بيفسر شيء مراد دا با شيبا kaga nan ba za mu ce masa muharrif ba lakin attala ma'anahu sai dai me ya tube ma'anar ya kore ma'anar allazi yuradu bihi wadda ake nufi da shi wadda shi ne hannu ya ce ba zai faɗa ba kaga ya ta'tilin take wa huwa isbatul yadi lillah wa huwa isbatul yadi lillah azza wajal wannan shine tabbatarwa an Allah hannu ya ki tabbatarwa to tunda ko ya ki tabbatarwa yanzu ne me yayi yayi ta'tili daka al mufawwida mu'attilun ne masu masu fawwala sifofi su ma ta'tili suke to sai malai yace ahlus sunnati wal jamaa to ahlus sunna wal jamaa yatabarrauna min at-tariqatayn suna barranta daga waɗannan hanyoyin guda biyu tariqatu tahrif wa tariqatu at-ta'til at-tariqatu al-ula hanya ta farko wadda ahlus sunna suka yi bara'a da ita allati hiya tahrif al-lafz wadda ita ce karkatar da ko canza lafazi bi ta'tili ma'anahu ta hanyar tube ma'anarsa al-haqiqi al-murad ta hanyar tube ma'anar lafazin ma'ana ta haƙiƙa wacce ake nufi ila ma'ana ghairi murad zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ake nufi ba ahli sunna sun yi bara'a da wannan hanyar wa tariqatu saniya haka kuma sun yi bara'a da hanya ta biyu ko yatabarra'una min at-tariqatayn tariqatil usa kasra tariqatil ula yawa wa tariqati saniya da kuma tariqa ta biyu ita ma sun yi me ita ma sun yi bara'a da ita wa hiya tariqatu ahli at-tafwid wadda ita ce hanyar 'yan tafwidi fahim to su ma'ana ahli sunna la yufawwidun al-ma'ana ba sa fawwala ma'ana ahli sunna ba sa fawwala ma'ana ba sa fawwala ma'ana kama yaquluhu al-mufawwida kamar yadda 'yan tafwidi suke fada bal yaquluna sai dai su ahli sunna cewa suke nahnu naqulu mu cewa muke yi bal yadahu bal abinda kuka faɗa a baya ba haka bane ya dahu hannayensa guda biyu ai ya dahu haƙiƙatani hannayensa guda biyu na haƙiƙan nan wanda ya bar wa kansa sanin kaifiyarsu mabsutatani a shimfiɗe suke su su biyun wa huma ghairul quwwa wan ni'ma kuma su ba kuwa bane dan kuwar ita ma akwai ta ita ma sifarsa ce ita kuwa din sifarsa ce Allah qawiyyun ne yana da sifa ta kuwa wan ni'ima sannan kuma ba ita ce ni'imar da kuke tawili ba da ita ma ni'imar Allah yana da ita yana da ita wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yana da ni'ima to dan me kuma anan zai ce ya dahu sai ku fassara shi da ni'ima ko ku fassara shi da kuwa ko ku fassara shi da mulki ba su bane ana nufin dai hannun nan ma'anan nan ta hakika ta hannu ita ake nufi sai dai ba irin hannun halitta ba yadda ka san tsakanin halittar ma hannun wani ba irin na wani ba hannun giwa ba irin na mutum ba hannun akuya ba irin na mutane ba hannun zomo hannun moda hannun gambu kyaure duk ba iri ɗaya ba kuma halittu ne ga suna to don me za ka ce shi na allah dole sai ya zama irin naka danni bayan shi kuma ya kori ya ce laisa ka mislihi shay'un kaga kawo wannan tunanin ma to in nace haka na kamanta zaka bari in kore shi yasa ibnu taymiya a wani gurin yake cewa duk wanda ya yayi ta'tili to sai da yayi tashbihi ba wanda zai yi tawili abin nan ba wanda zai yi ta'tili sai ya fara yin tashbihi tukunna dan sai ya kamanta Allah da halitta sai ya ji tsoro sai sai ce to ya kore gaba daya kaga sai da yi tashbihi sannan ya dawo daga baya ya ta'tili shi sai cewa kullu mu'attilin mushabbih duk wani mai ta'tili to mushabbih ne mai tashbihi ne sai da yi tashbihi sannan yayi ta'tili fa aqidatu ahli sunna wal jama'a to aqidar ahli sunna wal jama'a bari'atun min at-tahrifi wa min at-ta'til barrantacciya ce daga tahrifi da kuma ta'tili wa bihadha da wannan na'rifu dalala aw kadhiba man qalu inna tariqata as-salafi hiya at-tafwid da wannan za mu san ƙarya wato ɓata da kuma ƙaryar wanda suka ce inna tariqatas salafi hiya tafwid lalle hanyar salaf magabata shine tafwidi kwanan nan ma na ji wani professor wani professor na bid'a a Najeriya shi professor ne amma a bid'a a ƙasar Najeriya shi ma yana cewa salaf dukkan su tafwidi suke salaf dukkan tafwidi suke sai dai sauran sarrafsu suna tafwidin ma'anar da kaifiyar duka amma shi ibn taymiya da yazo sai ce dole sai an tabbatar da ma'anar amma sai dai ayi tafwidin kaifiyar amma shi ma ai mufawwid ne kaga wannan ba gaskiya bane ba a kira shi mufawwid shi ma tafwidi yayi ba gaskiya bane dama ana maganar tafwidi ana magana akan ma'anan ne ai ba maganan kaifiyar ba yadda kaifiyar da an yi ittifaki ba wanda ya san yadda take dama abin da ake magana akan sa shine ana magana akan ma'anan ne dama ana wata fahimta to shine mala yake cewa hanyar magabata wannan shi ke nuna maka ƙaryar bata da kuma ƙaryar wanda suka ce hanyar magabata shine tafwidi shine ka fawwala ka ce baka sani ba Allahu alam bi muradihi wasu suka ce wannan ita ce hanyar salaf mala yace wannan duk wanda ya faɗi haka batacce ne ko kuma makaryaci ne haula idallu in qalu zalika an jahlin bi tariqati salaf wanda suka faɗi haka sun bata idan sun faɗi hakan ne game da jahilci saboda jahilcin su game da hanyar salaf sun jahilci hanyar salaf din shi yasa suka kira ta hanya ce ta tafwidi to jahilcin su sai kai su zuwa ga bata dama abin da ake cewa dalal shine ka bata bisa jahilci wa kadabu kuma sun yi ƙarya ma'ana sun zubuta in ƙalu zalika an amdin idan sun faɗi hakan ne da gangan kamar da shi wannan professor da gangan yake faɗar wannan ya san komai ni kawai kallon shi nake a matsayin munafiki war ba abin da bai sani in ya ga damar faɗar gaskiya zaka je yana faɗar ta sai ka ce ibnu taymiya kuma lokacin da ya so shigantakar munafurcin ya motsa kuma sai ga yana ta kwane-kwane yana ta kwane-kwane au na ko kuma mu ce kazabu alal wajhaini sun yi ƙarya ta fuskokin duka biyu ta fuskar jahilci in ma da jahilcin ne in ma da gangan din ne duka sunan shi ƙarya amma ala lugatil hijaz akan yaren mutanen hijaz li anna al kadhiba inda al hijaziyyin bi ma'ana al khata domin ƙarya a wajen malaman a wajen mutanen hijaz yana zuwa da ma'anan kuskure idan ma mutum ya abu su kuskure suna iya cewa ƙarya ne suna iya kiran shi da suna al kadhib suna nufin kuskure to in man ɗauki luga ta hijaz sai zama duka in ma da kuskuren ne in ma da jahilcin ne in ma da gangan ne duka sun yi ƙarya wa ala kulli hal ita ta kowane hali dai la shakka annan ladhina yaqulun ko shakka babu lallai wa'annan da suke cewa inna mazhaba ahli sunna huwa tafwid lallai mazhabin ahli sunna shine tafwidi annahum aqtaw lallai sun yi kuskure li'anna mazhaba ahli sunna saboda mazhabin ahli sunna huwa isbatul ma'ana wa tafwidul kayfiyya shine tabbatar da ma'anar da kuma fawwala kayfiyar an gane wal ya'lam kuma lallai ya sani annal qawla bit tafwid fadar tafwidi fadar tafwidi كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن ابن تيمية يتي من شر أقوال أهل البدع والإلحاد إلى أن تكون ما في شر مغنغن يم بدع آدم الحدي yana daga cikin mafi sharri na maganganun 'yan bidi da mulhidai don sai wani na ganin ai ita ce hanya mai sauki a fawwala kawai bai san cewa kuma gara ma 'yan tawilin gara 'yan tawili da 'yan taharifi sun fi sauki sun fi an fi samun sauƙi wajen janyo wa musulunci matsala fiye da 'yan tafwidi su sun fi janyo wa musulunci matsala inda ma ya samu insanu tafwid a lokacin da mutum ya ji tafwidi ya kulu haza jayyid ce to ka gani wannan abu ne mai kyau ai aslamu min abinna aslamu min haula'i wa haula daga na kubuta daga wa'annan kuma na kubuta daga wa'annan la aqulu bi mazhabi salaf ba zan faɗi mazhabin salaf ba wala aqulu bi mazhabi ahli ta'wil kuma ba zan faɗi mazhabin ahli ta'wil ba in rabu da rikicin su gaba daya da haka asluku sabilan wasatan sai in kama hanya ta tsaka tsakiya wa aslamu min hadha kullihi sai in kubuta daga wannan dukkansa wa aqulu sai in ce Allahu a'lam eh kaga dai Allahu a'lamu dai baka yi ƙarya ba Allah shine mafi sani wala nadri ma ma'anahu to nan ne ƙaryan ta zo ba mu san menene ma'anar ba to kai ne baka sani ba an gane ko ko kuma kai ne kake yadda ka faɗa dan ka san ma'anar kin faɗa dai kai dan ka san meye ma'anar ya dahu in kai balarabe ne in kai bahaushe ne aka ce hannayensa ka san meye ma'anar sai dai ka ki faɗa lakin sai dai ya ƙulu shekul islam ibn taymiya yake cewa hadha min sharri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad wannan shine mafi sharrin maganganun yan bid'a da ilhadi وصدق رحمه الله ابن ابن ابن usaymin yace yayi gaskiya Allah ya ji kansa da rahama abin da ya faɗa gaskiya ne idza ta'ammaltahu idan ka tsaya kan lura ka zurfafa tunani gaba da wannan tafwidin wajadtahu takdhiban lil qur'an zaka samu tafwidi ƙaryata qur'ani ne wa tajhilan lir rasuli sallallahu alaihi wasallam tafwidi jahiltarwa ne ga manzon Allah wastitalatan lil falasifa da kuma bawa yan falsafa damar cika baki an buɗe wa 'yan falsafa ƙofa da za su samu istitala su nuna ɗaukakuwarsu su nuna abinnan ɗaukaka a kan abinnan sauran musulmi an buɗe wa 'yan falsafa ƙofa ya ce takzibun lil ƙura'an tafwidi ƙaryata alƙur'ani ne li'an Allah ya ƙulu saboda Allah ta'ala yana cewa a ƙur'ani wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay' kuma mun saukar maka da alkur'ani mai bayani game da dukkan komai filla-filla a aya ta 89 a cikin suratul nahli yace wa ayyu bayanin fi kalimatin la yadri ma'anaha to a ina bayani yake a tattare da kalmomin da ba a san ma'anar su ba ko a tattare da kalmomin da bai san ma'anar su ba wanda manzo Allah bai san ma'anar ina bayani yake wa hiya min aksari ma wa hiya min min aksari ma yaridu fil qur'an wa'annan kuma abubuwan da ake cewa ba a san ma'anansu ba su ne fa mafi yawan abin da yake zuwa cikin qur'ani wa aksaru ma warada fil wa aksaru ma warada fil qur'an asma'ullahi wa sifatuhu mafi yawan abin da yake zuwa a qur'ani in ka bincika zaka samu shine sunayen Allah da sifofinsa sun fi komai yawa a cikin qur'ani sunayen Allah da sifofinsa sun fi komai yawa a qur'ani to idza kunna la nadri ma'anaha idan mun kasance ba mu san ma'anansu ba hal yakunu alqur'anu tibyanan likulli shay yanzu qur'ani zai zama bayani game da dukkan komai ainal bayan ina bayanin yake abin da yafi yawa a qur'anin ba a san shi ba to ina bayanin yake inna haula yaqulun sannan wa'annan fa cewa suke innar rasula sallallahu la yadri an ma'anil qur'an ba da masaniya bai san ma'anonin qur'ani ba fi ma yata'allaqu bil asma'i was sifat a cikin abin da yake da alaka da sunayen Allah da siffofin Allah manzan Allah bai san ma'anonin Qur'ani a tattare da wannan ba wa idza kana ar-rasul alaihi salatu wasalam la yadri sai su ce to idan ko manzon Allah ma bai sani ba fa ghayruhu min babi aula to wani manzon Allah shi yafi zama aula ya zama bai sani ba in manzon Allah ma bai sani ba to waninsa shi yafi zama aula wa a'jabu min zalika mala yace mafi wanda yafi wannan ma ban mamaki ya kuluna cewa suke ar-rasulu ya takallamu bil kalami fi sifatillah shi manzon Allah furuci yake yi kawai da maganganu a tattare da siffofin Allah amma wala yadri ma ma'anahu bai san ma'anar ba ya kunu kawai sai dai zai ce rabbuna Allahu alladhi fis sama ubangijin mu shine Allah wanda yake sama wa idza su'ila an zalik in an tambaye shi meye mai ake ni me kake nufi da wannan qala la adri sai ce ban sani ba wa kadhalika fi qawlihi haka kuma a cikin fadin sa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ubangijin mu yana saukowa zuwa sama ta duniya wa idza su'ila ma ma'ana yanzilu yanzilu rabbuna idan aka tambaye shi menene ma'anar ubangijin mu yana saukowa qala la adri sai ce ban sani ba wa ala hadha faqis to sauran ma kiyasta kamar manzo Allah yana faɗa ne wa ja'a rabbuka wane ne yana faɗa man bai san ma'anar ba wa hal hunaka qadhun a'zamu min hadha al-qadh bir rasul sallallahu alaihi wasallam shin akwai wani suka da tafi wannan game da manzon Allah akwai wata suka da munanawa da zaka yi wa manzon Allah wadda tafi wannan bal hadha min akbar al-qadh ce wannan shine mafi munin suka rasulun min indillah liyubayyana lin-nas manzo daga wajen Allah wanda Allah ya aiko shi dai yawo mutane bayani wa huwa la yadri ma ma'ana ayati sifati wa ahadithiha amma shi bai san menene ma'anar ayoyin siffofin Allah ba da hadisan siffofin Allah duk bai san ma'anar su ba wa huwa yatakallamu bil kalami shi kawai fadar magana yake yi wala yadri ma'ana zalika kullihi amma bai san ma'anar wannan duka ba wannan suka ne ko ba suka bane yace to fa hadhani wajhani wa'annan fuskoki da guda biyu su ne takzibul qur'an wa tajhilun lir rasul sallallahu alaihi ƙaryata alƙur'ani a cikin tafwidi akwai ƙaryata ƙur'ani sana akwai jahiltar da wato jahiltar da manzon Allah sallallahu sannan abu na uku wa fihi fathul babi lizanadiqa akwai budewa zindiƙai kofa allazina tatawalu ala ahli tafwid wanda suka cika baki suka tsawaita harshe akan ɗan tafwidin saboda sun ba su dama wa qalu suka ce wa ɗan tafwidi antum la ta'rifuna shay'a ko ba ku san komai ba jahilan banza jahilan yohi bal nahnu allazina na'rifu ai mu ne mu muka sani wa akhadhu yufassiruna alqur'ana bighairi ma arada Allah kawai sai suka kama fassara qur'ani da abin da ba shi Allah yake nufi ba wa qalu suka ce kaununa nusbitu ma'anin nusus ma'anin ma'ani lin nusus khairun min kaunina ummiyina la na'rifu shay'a suka ce kasancewar mu tabbatarwa nassoshin alqur'ani ma'ana ai shi ya fi alkhairi fiye da mu kasance ummiyai ba mu san komai ba daka da mu yi gum da bakinmu mu zama ummiyai a gara mu tabbatar masa da wata ma'ana da hankalinmu ya bamu shi ya fi wa zahabu ya takallamuna bima yuriduna min ma'ana kalamin lahi wasu fati sai suka tafi suna ta maganganu game da abin da suka gada ma suka yi niyya hankalinsu da shaidan ya raya musu min ma'ani kalamin lahi wasu fatihi game da ma'anonin kalmomin Allah da sifofinsa wala yastati'u ahlut tafwidi an yaruddu alaihim su kuma yan tafwidi ba za su iya maida musu martani ba ba za su iya ba li'annahum yaquluna saboda su yan tafwidi cewa suke nahnu la na'lamu ma za arada Allah mu ba musamman Allah yake nufi ba faja'izun an yakuna alladhi yuridu yuridu Allah huwa ma qultum yana iya halatta yana iya yiwuwa ya zama abinda Allah yake nufi abinda kuka faɗa din nan mai yiwa abinda kuka faɗa haka Allah yake nufi tunda mu ba mu sani ba to tunda ba mu sani ba mai yiwa ku abinda kuka faɗa din haka Allah yake nufi fa fatahu baba shururin azima sai suka bude kofar sharrurruka masu yawa wa li hadha ja'at al ibaratu al kadhiba to shi yasa ibaran nan ta ƙarya ta zo maƙaryaciyar ibaran nan maƙaryaciyar nan ta ibaran nan tace tariqatu salaf aslam wai hanyar salaf ita tafi zama lafiya wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam ita kuma hanyar khalaf yan baya ita ce tafi ilimi kuma ita ce tafi hikima wannan ibara makariyacin ibara ce za mu zo mu yi fata-fata da ita a darasi mai zuwa insha Allah a nan za mu tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik sharwa Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله